الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فأكرمنا بذنوبنا هل إلى خروج من سبيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما غلق والخاتم لما سبق ناصر الحق الحكيم والهادي إلى صراطك المستقيم والهادي حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذا تدعون إلى الإيمان- إلى الإيمان فتقصرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأيتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل إن الذين كفروا ومن يجد كافرين ranar kiyama idan an zo za a sa su wuta to sai su yi fushi ransu ya ɓaci su husata da rayuwar nasu rayuwar nasu suke jin haushi Kai, me yasa ma na aikata wannan me yasa ma aka yi ni to sai ubangiji ya ce wannan hushin da kuke yi da wannan takaicin da kuke ji Allah ma ya ji haushinku lokacin da ake kiran ku zuwa ga imani kuma ba ku yi imani to karshe su suka ce rabbana amattana isnataini wa hayatuna isnataini ubangiji ka kashe mu sau biyu kuma ka raya mu sau biyu rayuwa na farko babu su suna cikin babu ainul adam sai Allah ya samar da duk ya samar da su ai da babu su wala kana kana kana lisanan min salsalin min hama'il masnun to sai aka halicce su da wani dan kasa da wani dan ruwa walakantacce shine ruwan mani kaga da babu sai aka zo aka halicce su bayan an halicce su sai aka zo aka kaga wancan mutuwa ne sai ga rayuwa bayan ga rayuwa kuma suka girma kuma aka kashe su kuma aka sake tara su alkiyama sai rayuwa ya zama so biyu mutuwa ya zama so biyu sai suke gaya wa Allah kuma duk abin da kafirai za su faɗi ranar alkiyama batu ya ce is too late abin ya riga ya yi latti abin ba zai umfana ba imani daga nan duniya ake yi. aikin lada kowane iri ba a yin sa lahira ba a yin sa wani hisabi sai dai ana aikin lada a cikin kabari idan mukamin ka ya kai shi ma mukami ne idan kana da wani aikin da kake wa Allah kullum manzon sai na cewa khairul a'mali adawama hawa in qalla mafificin aiki aikin da za a yi kullum ko da ko aikin ɗan kaɗan ne to ya zama dai kullum ana yin sa la yamallu Allah ta tamillu shi Allah bai kosawa sai dai ku ku kosa amma shi Allah bai kosawa to ana so ka samu wani aiki wanda kullum za ka rinka yi a ɓoye wannan ba sai jama'a sun gani ba ba maganar sallah ba shi sallah ai kowa na ganin ka kana yi ba maganar azumi ba wannan na kowa da kowa ne kowa yana yi a wai wai ni daban za ka yi Dili mukami irin na annabi Musa ya ya gaya ma Allah ubangiji ina so ka bani wani aiki na daban wanda zan rinka yi ba tare da kowa ya san shi ba sai Allah ya ce Musa ka rinka la ilaha illallah sai ce a ya rabbi daban nike so ba wanda kowa ya sani ba sai Allah ya ce masa Musa ka rinka la ilaha illallah ya ce ubangiji la ilaha illallah Allah ya ce Musa da za a ɗora sama bakwai ƙasa bakwai bisa ma'auni a kawo la ilaha illallah kalma guda a ɗora bisa ma'auni to la ilaha illallah sai ya rinjayi duk saman nan bakwai to kaga mukamin Musa amma duk da haka yana neman aiki daban da zai rinka yi irin wannan ne sayyidina Ali ya zai sai manzon Allah yace ya rasulullahi ina so ka bani wani abu ya kunu khasatan bi wanda zai zama to ni kadai ne kake ba da wannan kaman da muka yi bayani annabi sallama ya gaya ma abbas cewa je wannan sallah na tasbihi shi aka ba duk wanda ya samu ya samu ta hannunsa ne to sai na ali yana bukatan wani aiki yi mukami irin na aliyu da faɗaɗa irin na aliyu a cikin sha'anin addini da jarunta irin na aliyu wanda ya isa ya yi tsayin shi kawai a sarki yaƙi idan ana maganar yaƙi aka kawo na ali an kai ƙarshe ga yaƙin fa shine jarumi ga maganar ilimi shine kofa manzalati anna madinatul ilmi wa aliyu babuha ni ne birnin ilimi aliyu ne kofar ilimi ga wannan mukami sannan sai na ali yana cikin waɗanda suka haddace alqur'ani su tara a lokacin manzalatin salama sannan sai na ali na cikin masu kwana na fila sannan sai na ali yana cikin masu ciyarwa har ma Allah ya yabe shi akan ciyarwa yana da cikin waɗanda Allah ke yabo akan ciyarwa amma duk waɗannan abubuwa sai zai sai manzon Allah ya ce ya Rasulallah ina so ka bani wani aiki wanda zan rinka yi ni kadai annabi sallallahu alaihi ce masa aliyu qul la ilaha illallah kamar da Allah ya gama Musa ka ce la ilaha illallah sai ce ya Rasulallah annasu kullum yaquluna la ilaha illallah wa anna uridu hasabi kowa na kiran la ilaha ni ina so ka bani nawa ne ni kadai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aliyu kawo hannunka sai ya rike hannunsa sai ya ce rufe idanunka sai rufe idanu sai maza Allah ya masa la ilaha so uku la ilaha illallah la ilaha so uku sai ci tuna baka wannan kaje kai tai to kaga wannan duk da mukamin shi yana neman wani aiki wai da zai kebe da shi shine wanda ya samu nan wannan la ilaha da annabi ya bashi fa shi ma lokacin da zai bar duniya sai kira ɗansa sai ya ji Hassan sai ya bashi sai da Faduma ta haifi 'ya'ya guda hudu ya'ya hudu ta haifa sai da Faduma sai da tare da Aliyu sannan sai na Alin nan lokacin da yake tare da Fatima diyar manzo Allah bai aure ba bai yadda ya aure ba don ba zai hada ta da wani ba sai bayan rasuwanta sale ya auri wasu mata sun kai ma guda hudu amma ita Fatima tana da ƴaƴa guda hudu tana da Hassan tana da Husaini na ce akwai wata uku tsakanin su sai tana da Muslim tana da Ummu Kulsum tana da Ummu Kulsum mace guda ɗaya tana da Muslim namiji tana da waɗannan tagwaye mazaje to lokacin da Sayyidina Ali zai bar duniya sai ya kira Hassan din nan shi ne babba a cikin 'ya'yan sai ya lakana masa wannan la'ila ilallahun da annabi ya bashi shi ma duk da cewa suna la'ila ilallahu fa amma tunna wannan daban ne ana bukatar aiki daban da za ka rinka yi wanda ba tare da kowa ya sani ba shi ma sai ji hassan da zai bar duniya yana da almajiri ana kiransa hassan ajami sai ya kira shi ya ce babana ya bani wani aiki da manzo Allah ya bashi kai ma barin baka shi ma hassan ajami da zai bar duniya yana da almajiri ana kiransa Mamudu Karhi shi ma sai kira shi shi ma sai ba shi shi ma Mamudu Karhi sai ba almajirinsa Sirru Saqafi shi ma Sirru Saqafi sai ba almajirinsa Imam Junaid wa fi zaman Junaid intisharatul wilaya to da yazo zamanin Junaidu sai abin yawa su da yawa wa kasida Abdul Qadir Jailani wa Ahmad Rufai wa Ibrahim Ad-Dasuki wa Ali Al-Khawasi wa Abdul Mashishi ta sunan da yawa kowa sai ya karba wannan ma ya karba wannan ma ya karba su ne ake kira ɗariƙa su kuke kira kira ɗariƙu asalinsa daga manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma asalinsa daga sayyidina Ali ne to amma da yake dukkan su jikokin manzon Allah ne sai abun ya faɗaɗa wannan ya ja nashi yanan wannan ya ja nashi yanan amma dukkan su wanda ka bi to ranar alkiyama zai sada ka da manzon Allah ne to ana son aiki da daban da mutum zai rinka yi na daban kamar misali yanzu 'yan ɗariƙa suna da aikin da suke daban kullum za su yi lazumi da sahi istighfari ɗari salata nabi ɗari la ilaha ɗari da la'asar za su yi in sun zo wajen wazifa za su yi to irin wannan aikin da ba dole ba shine in ka je kabari za a baka dama ka ci gaba da yi za a buɗe maka kabarinka a fagada maka kabarinka maza Allah sallama ya ce na Isra'i na ga nabi Musa yana nafila cikin kabari saboda mai yawan nafila ne gashi yana nafila cikin kabari akwai kaburburan da zaka je ka duba a buɗe maka ka gani ka ga me shi zaune yana ibada akwai bawan Allah da aka yi a Misra baya da aiki sai jana'iza kuma sai zan babba a cikin jana'iza kuma mutumin nan mutumin Allah ne bawan Allah ne salihi ne yau a karatu mu na gidan rediyo mu yi bayani akan mutumin da ake kira salihi to wannan mutum yana cikin salihai mutanen kirki to yana ba da labari ya ce shi a jana'iza ya ga abubuwa da yawa tuna baya da aiki sai binne gawa ya ce ya taba zuwa ya tona wani kabari an zo za a gina kabari sai aka tona wani wuri ashe tsohon kabari ne ya ce ina tonawa sai na ga wata mace kwance kamar tana kwana amma ga turaren miski yana gangarwa yana shiga cikin bakinta tana tsotsa turaren miskin nan amma fa kamar tana kwana kuma ta mutu ne shi ma karan kansa ya ce ba a san adadin shekarunta ba kuma ba a san wani irin mukami take da auren Allah ba ya ce da muka ga haka sai muka mai da ƙasa sai muka rufe ya ce sai kuma nan mun zo mu yi jana'iza ya ce mun gina kabari irin yadda ake gina kabari a share sai ya shiga cikin kabarin saboda suna yin lahadu ne akwai shakku akwai lahadu lahadu in an gina an gama daga gabas sai a sake gina ya ce sai ya shiga cikin kabarin ya share kabarin ya ce ko da ya shiga cikin kabarin ya share sai ya ɓace cikin kabarin sai ya ɓace sai sai ga wani wani wuri gashi nan ba iyaka sai ya shiga ya tahiya sai yana ta gani abubuwa kala kala ashe ya shiga barzahu yace sai iske wani zaune kan gado gadon na zinari gadon na walƙiya gashi rungume da alqur'ani yana karatu alqur'ani sai ce masa kai me ka zo yi nan ai lokacin ka bai babi nan ka hita yace ko na binan sai na gane waje na fito waje kaga wannan da ke karatu alqur'ani a nan duniya baya da aiki sai karatu alkur'ani gashi ya je kabarin an buɗe masa kabarin an ɗora shi bisa gado an ba shi dama ya shiga da karatu alkur'ani sai ya ce to wata rana wani bawan Allah ya rasu ya ce sai muka rako gawan har yau shi yake ba da labari ya ce da muka zo sai matar shi mata biyo gawan da mata aka zo makabarta ya ce da muka zo sai na shiga cikin kabarin tunda ni ne ake ba gawan aje ya ce an miƙo min gawa na karɓi gawan zan aje a ƙasa daga gehe sai na ga jirgin ruwa bisa ruwa a cikin kabari ga jirgin ruwa kuma bisa ruwa ya ce ga jirgin tare da mutane sai aka ce ni miƙo muna gawan miƙo muna gawan ya ce sai na miƙa musu gawan sai suka wuce da shi ya ce mutane na nan saman kaina suna jira na in fito cikin kabari ina fitowa kafin yi magana sai matar shi ta ce ka ba su ya ce na ba su ta ce to waya musulmi kaga matar take tambaya ka mika musu yace na mika musu tace to shikenan mu tafi tuna ka mika musu gawar wai cikin kabarin ya shiga amma ga jirgin ruwa ya zo har bakin kabari kuma jirgin ruwa na tare da mutane cikin jirgin ruwa kenan kaga wasu irin mutanen kirki ne ko annabawa ne ko sahabbai ne shi ma da yake na kirki ne yana a cikin su to ana so ka samu aiki da zaka rinka yi ko da yaushe wanda ba wanda ya gan shi ba wanda ya san shi sai Allah bancin wannan ma da ake na bayyane yanzu kamar zikirin ga yan dariƙa ke yi in sun je kabarin su za a bude musu kabarin su kai za a ba su dama a cewa ci gaba da abinka domin ba na wajibi bane ba na dole bane sallah dole ne akan kowa azumi dole ne akan kowa zakka dole ne hajji dole ne sunan rukunan musulunci amma duk wani aiki da zaka keɓe ka yi wannan wanda ba dole ba to shine ake baka daman ka yi abinka a cikin kabari saboda haka kowa ya kokari ya samu aikin da yake tsakanin shi da Allah wanda ba wanda ya sani wannan aiki ya zamanto shine zai cece shi yanzu nan da zamu je makabarta nan wurin airport din nan da Allah zai jaye kabarin gaba daya zaka ga abubuwan mamaki kala kala a makabartar nan yanzu wani na nan zaure yana karatu alqur'ani wani na nan kwance yana zikiri wani kuma na nan bisa azaba ana kai masa azaba wani kuma na nan na kwana shi kwana yake yi bai masa abin da ake wa don mutum yakan je kabari ne daidai mukami shi wani in ya shigo da an gama masa tambaya sai ce kwanta kai kwana ba mai damun ka sai tashi alkiyama wani in ya shigo shi ba a yi masa tambaya sai dai a sauke shi barka da zuwa barka da zuwa sai a bude masa wurin a ce ci gaba da ibadan nan da kake yi ci gaba da abinka wani kuma in ya zo da zuwa kafin ma a yi magana sai an bashi kashi an kai mai azaba kafin ma a tambaye shi wani ma in ya zo ko tambayan baya masa azaban kawai za a ci gaba yi masa wani kuma in ya zo ɗan hukunci shi ɗan kaɗan ne don akwai wanda aka yi ma bulala ɗari a cikin kabari laifinsa bai fi bulala ɗari ba aka ce mai bulala ɗari aka mai bulala ɗari shi kenan aka ce ya kwanta an yahe mai kenan to saboda haka kowa yakan je ciki ne da irin abun da ya tana da ya tafi da shi idan an same ka kai mai yawan ibada ne na daban da ka zo kabarinka sai a buɗe maka sai a ce ka ci gaba da abinka to shi ne ake bukata ga kowane musulmi kafirai na gaya ma ubangiji rabbana a masana suna ta yi wa suna suna ta yi matar na bai zo mabina ba ila hurujin min sabil ubangiji ka kashe musu biyu ka raya musu biyu gashi mun faɗi da bakinmu mun faɗi cewa lalle mun yi laifi fa a tarafna bi zunubina mun yi huruci da zunuban da muka aikata ubangiji fa hal ila khuruji min sabil ko akwai hanyar da zaka fidda mu in mun je duniya ba za mu saki aiki ba ba za mu ƙara yi irin wannan ba Allah ce na ai da za mu kawo su duniya da su su saki maimaita irin wannan aiki ai inda za su zo duniya za su aikata shi domin in suka zo duniya sai a mantar da su da abin da suka yi da sai a mantar da su da yanzu nan dukkan mu wake iya faɗi inda ya fito kafin ya zo duniya akwai wanda zai ce kafin a aike shi ga inda ya zauna eh ya kowa ya mance yake nan ai da wani wuri kake kafin a aike ka to yanzu ina ka fito ka zo nan duniya ka mance ba kamar sai ka fito ba to shi kenan da ma za ka je lahiran ka dawon kuma sai a koma haka ne ai shi Allah shi ya mantar kuma ko yanzu din da za a maido su din sai su zo su mance sai su sake su aikata irin wannan aiki kuma a maida su lahira su ce ubangiji kuskure ne saboda haka Allah ya ce a'a babu duk wani hanya na hita alam ya ce kun nadhirun minkum ba mu aiko muku annabawa bane ai mun aiko muku annabawa irja'atkum rusuluhum min bayni aydihim wa min harfihim Allah ta'budu illa Allah mun aiko muku mazani sun zo ta gaba sun zo ta baya cewa kada ku bauta ma kowa sai Allah ba ku ka ku bauta ma kowa qalu law sha'a rabbana la anzala al mala'ikata fa inna bima ursiltum kafirun da suka ja kai da Allah ya ga dama da mala'iku zai aiko ba mutane ba ba kai ba ba ku ba da mala'iku ya kamata Allah ya aiko ubangiji ya ce da mala'iku ne laukar fil arzi mala'ikatu yamshuna muna inna da nazzalna alaihi malakan rasula da mala'iku ne ke tafiya bisa ƙasa to da mala'iku za mu aiko musu manzanni yanzu nan da Allah aka aiko mala'ika wa zai tsaya har mala'ika yanzu kusa da shi wa zai tsaya har ya ji sako mala'ika mala'ika ba da in ka ganshi zaka mutu gaba ɗaya Allah ya ce to tunda kuna mutane shi yasa muka aiko mutane ina ma ana bashar mislukum yuhi ilayya inna ma ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilayhi wastaghfiru wa waylun lil mushrikeen dukkan annabawa sukan ce to mu annabawa ne mu ma mutane ne kaman ku sai dai ai muna wahayi an aiko mu akan ku saboda haka kowa ya kokari kafin a je inda zai ce Allah ka maido ni in gyara Allah ya ce ba za ni maido ka ba don ko da na maido ka ba za ka gyara ba wala uttuna udna mu ma kuma kuka ƙara mu ma za mu ƙara abin nan da kuke yi in za ku ƙara aikata shi mu ma za mu ƙara aikata muku wannan azaba na'am Allah ya ce walau ruddu la adu liman hu anhu wa inna lakazibun da mun maido su da sun koma tsohon aikin da suke Allah ce makaryata ne
ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك جبيتم منه والحكم لله العلي الكبير ذلكم بأنه إذا دعي الله كفرتم
وإن يشكر تؤمنون والحكم لله العلي الكبير ذلكم وانا عذابا da muke muku ذلكم mu muku ne dali wannan azaba sanadiyarsa bi annahu domin idza du'iya Allah wahdahu idan aka kira Allah shi kaɗai aka ce ku zo ku bauta ma Allah shi kaɗai ka farto sai ku kafirce to shine sanadiyan wannan azaba wai wannan zalikum din ishara ne zuwa wannan azaban da ake ciki kamar su sun tambaya ne ubangiji ne muka yi ne me yasa ka sa mu wuta sai ce a'a ai na sa ku ne wannan azaban da nake muku ba da banza nake muku shi ba na yi muku shi ne bi annahu izadu yallahu wahdahu kafartum idan aka kira Allah shi kaɗai sai ku butoce ku ce ba ku yi imani ba ba ku yarda da abubuwan da ake faɗi na Allah ba gara ku kowa ya gyara aiki kuma gara kowa ya imani lahira lahira ba wasa bane bayan Allah sun yi tsaye sun yi iyayen su sun yi iya kokarin su akan lahira an yi wani wani bawan Allah a Rum amma shi ba ba annabi bane amma mujtahidi ne akwai waɗanda ake yi bayan annabawa waɗansu ba annabawa bane amma jarumai ne kuma alkur'ani zai kawo su kamar haliru ba ba annabi ba ne ko waje da abdan min ibadina ya iske bawa daga cikin bayinmu da annabi ne da an kama sunan shi akwai wanda ma za a kama sunan shi kuma shi ba ba annabi ba ne wa isma'ila wa idris wa zulkifil wa isma'ila wa yasa wa zulkifil kage yana kawo zulkifilin nan ubangiji can ya ce kullum min as-sabirin dukkan suna cikin masu hakuri nan ya ce kullum min al-akhyar dukkan suna cikin zababbi to akwai waɗanda ake kama sunan su ba annabawa ba amma saboda jarunta da ƙoƙarin da suka yi cikin addinin musulunci a rum ai wani mutum ana kiransa shamsun sunansa shamsun to wannan shamsun shi ba ba annabi bane amma mahaifiyarsa mamarsa sai ce masa wasici ta ce shamsun abin da nake so ina so ka yi jihadi a cikin addinin musulunci ina so ka yi aiki a cikin wannan addinin musulunci ya zamanto ka kafa wannan addini da ƙarfinka addinin ya kafu saboda shi mutum ne mai ƙarfi kuma mutum ne jarumi da shi kenan sai ya fara yaƙi mutanen zamaninsa kuma gumaka suke bauta ma akwai manya-manyan gumakan da ake bauta ma amma shi sai fara yaƙansu in ya yi wa'azi ba a yadda ba sai ɗaura yaƙi in ya yi wa'azi ba a yadda ba sai ɗaura yaƙi shi kaɗai a ya fara samun mutane to ashe abin ya kai masu kafiran ko a'a su rasa yadda za su yi su halaka shi sai aka biyo ta matarsa mafi yawan manyan mutane an kashe su ne ta matansu kamar misalin annabi yahaya ta hannun matar shi aka same shi akan yanka kamar da ake yanka rago haka aka yanka shi amma da matar shi aka haɗa baki kamar sai ji hassan jikan manzon Allah ɗan na ali ɗan sayyida faduma ta matarsa aka bi aka ba shi guba ya ci to akwai hanyoyi da yawa da aka bi ta mata aka cuta ma manyan bayan Allah to wannan mutum na kira shambusu din nan sai aka rasa da za a yi a halaka shi sai suka suka samu matan shi kafirai suka ce mata za mu baki maƙudan kuɗi masu yawa muna so ne mu kama mijinki ta ce ai bai kamuwa kuma kun sani jarumi ne sai suka ce a'a ai mu ne za mu shirya miki hanyar da za ki bi muna mu samu mu kama shi ta ce to shi ke na yadda rauni imani irin na mace sai ta yadda da haka ɗin sai aka kawo kuɗi mai yawa sai aka bata sai aka samu yaggwai wasu irin yaggwai yaggiyoyi masu ƙarfi aka bata aka ce in yayi kwana ki ɗaɗɗaure shi in kin ɗaure shi ki kira mu ta ce to babu komai ya zo ya kwanta ɗakin da ya fara kwana har ya yi kwana sai ta kama shi ta ɗaɗɗaure da ya giya ta tabbatar da lalle ya ɗauru shikenan sai ta kira su ta kira kafirai ta ce ma kafirai ku zo na kama muku shi ko da kafirai suka zaburo da dawakai da ya ji kukan doki da ya zabura sai miƙe tsaye duk da ya kace su da ya miƙe tsaye sai ce mata me yasa sai ta yi dariya ta ce na gwada ka ne in gani ko kai namiji ne ashe mai gidana namiji ne ka ji ma kirci irin na mata mata bala'i ne ba wai ta gwada shi ne ta gani ko namiji ne ashe mai gidanta namiji ne shi gidan sai rabu da ita ya ci gaba da yaki akan addinin musulunci ya ci gaba da yaki sannan kuma abin ya kai makafuran ko a'a sai suka kira ta suka ce abin da muke so yaya za mu yi mu same shi ta ce to ni kan tun an tattauna shi ya kuce ajiye da za a yi bai kamuwa sai suka ce a'a ki bari za mu baki karhuna masu karfi in yayi kwana ki ɗauko karhunan nan ki tattaushe shi da su wanda bai iya tashi ko ya motsa ta ce babu komai aka ja kawo manyan manyan karafa aka tara mata ya kwanta yayi kwana ta kwasu karafu da nan ta zo ta tattaushe mai gidanta da ta tattaushe shi ta tabbatar da bai iya motsawa sai ta kira su sai kafirai suka zaburo da dawakansu ko da ji karar dawakai sai zabura sai watsi da duk karfunan da suka ga ya miƙe sai kowa juya sai ce mata wai me nayi miki ne mine ne sai dariya ta ce wallahi ina gwada ka ni in nuna ma duniya ina da namiji mai karfi saboda ka ina gwada ka ni in ga ina karfin ka kuma na ga lalle ka gagara ka san shi komai yana tafiya ne bisa ga suqul muqadirati ila awqatiha Allah na kora komi ne zuwa lokaci shi, da lokaci ya yi sai mata ta tambaye shi, wai kai yanzu ba yadda za a yi ƙasar nan duk duniya ke na ba ni ima, ya ce ba ni ibe. Yanzu ana so a kama kafa ya ce ai ban kamuwa. A kwana a tashi, a kwana a tashi, da nan sai ta ce kai ka gaya min. Idan ana so a kama ka ya za a yi, sai ce mama na ta gaya min abu guda za a yi min a kama ni in ba shi ba duk duniya ba abun da za a kama ni. sai ta ce to ga gaya min mana mine ne ta ce a ni ban gaya miki ta ce a kai ka gaya min haba ina da jarumi kaman ka sai ce mama na ta gaya min cewa duk ran da aka kama gashin kaina aka ɗaure a itace to ana iya kama ni ta ce a kai hawa lallai ka wannan ka kai namiji shi kenan tana fita sai ta gaya ma kafaran sai suka ce to abin da muke so ke kama mana shi ki ɗaure ya zo ya kwanta ya fara kwana sai ta kama gashin kan sai ta ɗaure a itace sai ta kira kafaran ko da ya zabar sai gaza tashi ko da ya zabar sai gaza tashi da zuwan kafaran sai suka kama shi da suka kama shi akwai wani babban basaraki a lokacin shi ne ake bauta ma kuma shi ma yana da gumakan da yake bauta ma sai aka ja ka kawo shamsun din nan jarumin nan sadaukin nan mujahidin nan mujtahidin nan sai aka kawo shi cikin jama'a aka tara dukkan jama'an kasa baki daya aka ce ga wannan da ke zagin allolinku ga wannan da ke ce kada ku bauta ma allolinku ga wannan da ke kakkashe mutane ga wannan da ke abu kaza kaza yau gashi an kamo gashi ɗaɗɗaure kuma ga matar cikin su nan inda yake ɗaure a nan da ya gaya wa Allah ya ce Allah na roƙe ka Allah ka ba nasara akan kafiran nan Allah kada ka bari kafiran nan su yi nasara a kaina kuma Allah ka taimake ni akan kafircin nan Allah ka ɗaukaka musulunci nan inda yake tsaye shi sarki ai mai ƙato rufa ya zauna tare da jama'ansa nan ma ga kutane ba iyaka duk an taru ana kallon sa yana ɗaɗɗaure da fila a nan inda yake tsaye da ya juya da ya ja filan ya girgiza duk rufan da ke wurin sai zube duk rufanan da ke wurin sai suka faɗo kan mutane aka yi ta mutuwa kowa ya ta mutuwa gaba ɗaya jijjiga wurin da ya yi sai da ƙasar ta girgiza baki ɗaya sai mutane suka fara mutuwa masu gudu suka fara gudu yanzu kan ya fice dada sai jihadi ya tashi dama shi ne sai 'yan mutanensa sai fara jihadi sai fara jihadi har sai da ya kafa musulunci kuma sai da ya nasara to kaga wannan mutum guda ne tilo ya yi wannan aiki gashi ya isi jihadi kuma ya kafa wannan addini a wurin din kuma ya isi jihadi kuma Allah ya taimake shi to har kullum inda za ka isi jihadi akan Allah Allah zai taimake ka manzala sallama yana yabo sai na umar yana ce umaru la ya kafa laumata la'in umaru bai jin tsoron zargin mai zargi idan kana kan gaskiya ko kana aiki na kwarai ko duk duniya za a taru a zarge ka ina ruwanka kuma ko duk duniya za ta waƙi ka ina ruwanka kai dai kana naka ne saboda Allah kuma kana tafiyan ka ne akan Allah kuma dama da tsayi ba za ka zama wani Allah ba sai ka sha wahala shi Allah yana da kishi bai so a haɗa shi da komai a cikin zuciya ba a haɗa Allah da komai in ka haɗa Allah da wani abu to mukamin ka da saura za ka kai mukamin da bai ɗaukan komai manzo Allah sallama ba wanda Allah ke so cikin halitta irin manzo Allah sanan shi karan kansa manzo Allah yana son Allah fiye da komai amma sai ya ɗauko son sai da Aisha sai ya sa a zuciyar shi sai ya ji na son Aisha annabi na son Aisha domin duk ran da ya je ɗakin fitoran nan yakan wuni yana murmushi ne yana wuni yana dariya sahabbai sun gane yau ina yake ɗaki Aisha yake to nan kowa zai kai mai kyauta sai nan za a kai mai kyauta to zai ji daɗin kyautan kai hatta Jibrilu ya gane in annabi na ɗakin Aisha yakan sauko cikin ɗakin fili saboda son da yake mata to wai saboda son da yake mata sai Allah ya kishi yaya za ka so ni ka so ta sai Allah ya saukar da ya mata jarabawa nan da aka yi mata إن الذين جاءوا بالإفك أسبة منكم لا تزوي شر بل هو خير لكم ayoyin nan da aka sauke akan munafikan nan suka jefe ta da sharrin zinadin nan an yi haka ne don a so ta zuciyar shi to shi Allah yana da kishi in dai zaka so Allah zaka tafi a cikin Allah to zaka samu jarabobi da yawa daga mutane akhrajuni min makani duna zambi gaira an huba da fil jinani to shine wannan in dai zaka tafi cikin Allah ne to za ka samu jarabawa kamar da shamsun ɗin ne samu haka dukkan bayan Allah suke samu gidanku a fara kinka yan uwanka na kudu su fara kinka na kusa da kai su kika na nisa ma su kika haka dai za ka yi tafiya har ka kahu to in ka kafu akan wannan abun da shi za ka tafi ranar kiyama kana shiga cikin kabaninka da shi za a baka kai ta wannan aiki naka kuma da shi za ka tashi ranar kiyama saboda haka kowa ya kokari ya zama cikin wayannan bayan Allah tabbana أمتنا اثنتين وأيتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فلنا خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن شركوا به تؤمنوا فالحكم لله علي كبير فالحكم لله hukunci na Allah ne gaba ɗaya hukunci na Allah ne gaba ɗaya kuma zai dawo a hannun Allah kowane hukunci aka yi nan duniya kullum muna faɗin an ji alƙiyama sai Allah ya sake shi sai dai an tsora shi akan adalci shine ya tafi akan hukuncin alqur'ani Allah ya ce ayi annabi ya ce ayi ai hukunci a haka nan to wannan hukunci ya zauna amma idan hukunci din ya saba ma alqur'ani ko ya saba ma karantawar manzon Allah to wannan hukunci sai Allah ya sake shi fal hukmu lillahi hukunci na Allah ne shi ya hukunta sa ku cikin wuta saboda rashin imani aliyun Allah nan madaukaki ne kabirun Allah nan mai girma ne maulana yana cewa idan ka ce Allahu akbar da ka san irin girman Allah da zaka narke eh baka san shi ba ai ka ce akbar din amma baka sai da girma yake ba to Allah aliyun ne madaukaki ne kaga wannan suna na Allah aliyun ya ɗauki wannan suna ya ba manzon Allah ya ɗauki wannan suna ya ba sai na Ali shi ma ana kiransa aliyun gashi nan har yanzu ana kiran mutane aliyun kuma Allah ke ɗauke da aliyun domin shi ne maɗaukaki aliyun kuma azimin kuma shi ne mai girma in ana maganar girma duniya gaba ɗayanta Allah ya ce girmanta bai kai rabin fifikin sauro ba a wurinsa to sai aka ce shi Allah na da girma girman Allah bai ganuwa ba a duniya ba ko a lahira bai ganuwa ba gare ni da kai ba ko ga kowa ma bai ganuwa domin hatta masu Allah waɗanda suka san Allah suka narke a cikin Allah sukan tafiya cikin Allah ne sukan tafiya cikin shi bai da iyaka ai Allah bai da iyaka shi Allah bai da sama irin wannan kuma shi bai da ƙasa mu ne ke da wannan shi Allah bai da dama bai da hagu Allah bai da gabas bai da yamma Allah yana nan ne tim, tajalli ne yana nan tim, kuma ba inda ya fara, balle a ce ga inda ya ƙare. Kuma shi Allah bai da gehe, da a ce ya ƙare nan akwai wani abu nan kenan shi ma abin ya zama Allah, to Allah bai ƙare ba. Yana ko'ina ya tafi girman kuma ba wanda, kuma duk abun da ka gani a duniya Allah yana cikin Allah yake, ba abun da bai cikin Allah, a babu shi. Shi Allah ba wai abun na can a gehe shi ma yana gehe ba ne, a'a, shi ko'ina yana nan ne. komi yanzu nan mu ma cikin Allah muke duk abin da ka gani duniya gaba ɗayanta cikin Allah take lahira gaba ɗayanta cikin Allah take saboda Allah bai da kehi Allah bai da bangare kuma babu inda babu shi ya mamaye ko ina shi yasa girman shi ya gagara jiya mun yi bayani akan mala'iku masu dauke da al'arshi annabi ya ce daga nan kunnensa zuwa nan tafiyar wata dubu saba'in ba wata bakwai ba kamar da na bayani wata dubu saba'in daga kunnen shi zuwa nan tafiyan wata dubu saba'in to idan mala'ika guda girmansa kunne kawai zuwa nan wuyan kenan tafiyan wata dubu saba'in ina ga girman mala'ikan ina ga girman mala'ikan to idan mala'ikan girke da girma haka nan ina ga wanda ya yi mala'ikan saboda haka shi Allah aliyun ne madaukaki ne azimun ne mai girma girman da hankali bai kama shi yasa da ya kira ɗan adam ya yi wannan so budu rabba kuma lafiya na kuma lafiya min kabli kun lalakun tattakun ya ce ya ku bani adama dukkan ku zo ku bauta min sai dukkan bani adama gaba ɗaya da mutane da aljanu sai aka zo za a bauta mishi sai aka tambaye shi to a cikin bautan wanne ne ya fi sai ce sallah a azamar ibada ita ta fi sallah ta fi komai cikin sauran ibadu domin sai sallah ya samu sauran abubuwa ke samuwa kuma da zarar an rusa sallar duk komai ya rushe kada ka yi foundation toka cewa in baka da sallah kana da zikiri bai ɗauka sallah yana tafiya bai tafiya shi kaɗai sallah sai ya la ilaha ba ta tafiya ita kaɗai sai ta ga sallah a bayanta to sai ce kowa ya zo ya bauta masa Allah wani bauta ya fi ya ce sallah sai aka zo za a yi sallah sai aka ce Allahu latifun Allah ce a'a Allahu sami'un Allah ce a'a Allahu wahabun Allah ce ha duk sunan Allah da zaka kamo bai yadda ba Allah sai ka ce Allahu akbar wai nan a nuna maka kai ba kowa bane ba kowan kowa bane ba ka da mukami ba ka da girma da kanka ka ce Allah mai girma tunda ko Allah na da girman da kai baka san iya girman ba to ka aje duk abu da kake tare da shi a cikin zuciyanka a yanzu za ka yi magana da mai girma a sallah babu kalmar da za ta shiga sai akbar in ka zo ka yi niyan sallah sai ka ce ai duk sunan Allah sunan Allah ne Ar-Rahman sai ka fara karatu sallah ba ta yi ta lalace kuma kaga sunan Allah ka kira amma kuma sallah ya lalace sai dai ka ce Allahu akbar wai Allah mai girma girman da kai ma baka san irinsa ba na ubangiji da kansa yana kira ne akan girman sa
هو الذي يريكم آياتي وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من يليب
والذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب هو الذي شيء الله نان سيبوبين شي ne muke faɗi tun daga hemin tanzil kitan la azizun alim gafir zambi qabil tawbi shadid liqab har inda ya kawo nan wai duk yana ba da siffofin Allah ne ka san Allah ka san wani irin Allah ke gare ka idan yayi magana yayi wa'azi yayi wa'azi zai kawo girman wanda ake bauta ma don bai kamata ka bauta ma Allah baka san shi ba anan sallana cewa Allah ya ce farifuni qabla an ta'buduni ku sanni kafin ku bauta ne to sanin Allah yana da hanyoyi ne da yawa akwai hanyar da wani zai bi ba shi wani zai bi ba domin yana tafiya ne daidai matsayinka daidai hankalinka annabi yana cewa haɗibu nasu bi qadari uqulihim ku yi magana da mutane daidai irin hankalinsu sare yana cewa a jawo mutane da hikima faɗu ila sabila rabbika bi hikimati wa mau'izatil hasana da hikima da kyakkyawan wa'azi abun da za a gaya ma wani yayi imani ba shi za a gaya ma wani ba abun da za a gaya ma wancan ba shi za a gaya ma wancan ba kowa da irin fahimtar da Allah ya masa kuma kowa da irin yadda ake kiransa ubangiji na cewa wallazi yurikumu ayatihi shi Allah nan shine wanda ke nuna muna ayoyinsa kullum wafi an fusi kuma fala ta ƙilun ko da a kanka ma ko da a kanka baka da hankali ne ko da a kanka fa idan ibli kaifa hulikan ubangiji ce ka dibi raƙumi mana ya da buka halice shi ko ta raƙumi ma ya kamata ka gode ma ka gane Allah yi kawami gaba ɗayan halittar Allah in ka dibi halittar Allah ya kamata ka san Allah saboda kai ka san ba mai iya yin irin wannan halittar sai shi ka zo ka diba zakaza duk bala'in bature har yau bai kaza ba ya taɓa yin kaza ya sake da za ta zai da ranta bai yiwa dukkan halitta gaba ɗaya na Allah kai wai ba kaza ba kwaɗo ma ga sanan ya isa ga gane Allah don kai baka iya yin kwaɗon komi iliminka kana iya kai kwaɗo irin na Allah ne ba ka iya yi to wannan abubuwa gaba ɗaya wai Allah na nuna mana ayoyinsa ne yadda za a zo a bauta masa a gane shi ka san Allah da kake bauta maka kake bauta ma shi yake kaza shi yake kaza shi yake kaza wa'annan duk ana kiran su inzam saboda su kashiran makka idan annabi ya ce musu kaza su ma sukan ce kaza in an ce musu kaza sun ce kaza sanadiyan da suka tambaye shi kenan wai kai shi ya rasulullahi shin kan Allah ga naka Allah gidan su wani na zinari ne Allah gidan su wani na azurfa ne Allah gidan su wani dagwali ne takwali ake kira Allah gidan su wani ga yadda yake shin kai naka Allah yaya yake ka gaya mana irin naka Allah sai aka sauka mai da kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad cewa ni Allah na Allah na shi kadai ne bai haihu ba ba yi shi ba Allah bai haihu ba ba yi shi ba na taɓa muku bayanin sai na Umar kafiya musulunta cewa shi iccen dabi'u ne yake bauta ma duk wani abu da ba Allah ba in za a bauta masa wahala ake yi ba masu bautar nan ba karamin wahala suke ba ko mine ne sai na umar lokacin nan iccen dabino yake bauta ba kuma wai in dabino ya nuna sai ya hau ya jijjigo abin shi su ci sai sun koshi a sa adda a san sare dabino a ci sai an koshi kuma an tashi a ta bauta ba kuma duk masu bautan abubuwa haka suka yi na muku bayanin mai bautar nakiya wanda ake zuwa a yi nakiya a kawo masa ya mai da shi kamar mutum in yi lokacin ibada ya yi sai ya ɗauko na kiyan sai ya ajiye sai ya masa bauta in ya gama sai ɗauki na kiyan sa cikin jaka ya ƙara gaba in lokacin bauta ya yi ya ɗauko shi ajiye ya masa bauta haka yake kullum Allah da iko komi na da lokaci kuma komi na da iyaka da Allah ya kawo ƙarshen shi zai shiryar da shi ya sa shi cikin musulunci sai ya je daji ya je daji yana yawo sai lokacin bautan ya yi sai ya ɗauki wannan allan nashi na nakiya ɗin sai ya aje gaban shi sai ya bauta mishi da ya gama kuma sai Allah ya jarabe shi da yunwa da kishin ruwa kuma gashi cikin daji kuma ya ɓace ya rasa duk abun da zai ci kuma ga nakiyan ga nashi nakiya ne kuma shi ya tabbatar da nakiyan na ya ji zuma shikenan yana kallon allan nashi dai ya daɗe yana kallon allah sai cire kan allah sai canye sai cire hannu sai canye kayan ka ankara ya canye allan nashi gaba ɗaya to kaga mafi yawan duk masu irin wa'annan bauta abubuwan da suka yi da hannunsu ne suke bauta ma to da ya zai musulunta in ya zo bayan mazala ke zama sai ta dariya ya ta dariya mazala ya wai gashi wani kake wa dariya ce bari in yi dariya rasulullahi wallahi na tuna lokacin da muke cikin daji dakiya fa nake bauta ba fa ya sularamin da na jin yunwa can ya na nai to da ba don musulunci ya zama zuwa zai yi wani kuma ya ɗauke shi ya tawon yawon bauta masa shi yasa har kullun Allah ke faɗin siffofinsa ko da yanzu wani wanda ba musulmi ba zai tambaye ka wai wane wai ina naka Allah ya Allah naka yake to siffofin Allah shi zaka kamo ina da wani aboki a cikin gari ya je London lokacin sun yi tafiya da mai martaba nan sarki da suka je London yana ban labari ya ce sai aka sauke shi wani hotel to inda aka sauke shi sai aka haɗa shi da wani yaro bature wani saurayi aka ce to su kwana ɗaki guda domin shi ya je wani aiki ne sai aka haɗa shi da wancan bature ya ce da dare ya yi sai shi bature ya sauko suka je suka sha giya suka bugu sai ya kira shi ya ce kai zo mana kai maka sha giya sai ce ai ni ban sha ya ce a'a Muhammad kake koye ma Muhammad na can ba zai ganka ba nan London ne ai ba zai ganka ba ba yana can siyan ku ba nan ai ba zai ganka ba saboda ka zo ka sha abinka sai ce shi ba zai sha ba to kaga a nashi fahimta cewa Muhammad yake koye ma ko ba zai gan shi ba to da zai zo sai a bashi siffofin Muhammad din sai ya gane lalle zai gan shi to haka ma maganar Allah yake shi Allah siffofin Allah ake kawowa ga wanda bai san Allah ba sai ya gane Allah shi yasa kullun ويريكم آياتي فأي آيات فأي آيات لا تنكروا كل ينا نونا مسو آيو ينا نونا منا آيوي تو وان آية كي آي قرية توا فبأي آلاء ربكما تكذبون تو وان بيواني دو وان آيوي لنا الله ذا قرية تا بابو كما أكنكا ذاك غاني الله a waninka za ka gane Allah shi yasa Allah ce wa yurikumu ayati wa yurikumu ayati wa nuzulakum min as-sama'i rizqa sane yana saukar muku da arziki daga sama Allah kaɗai ke yin haka nan malam duk duniya ba mai ruwan sama ba wanda isa yin ruwan sama Allah kaɗai ke ruwan sama na'am wa ma ya tazakaru illa man yunib amma ba mai wa'azantuwa ba mai ganewa illa man yunib sai mai komawa ga Allah dama ce fazkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin kai zikiri ya rasulullah kai wa'azi wa'azi yana amfani masu imani idan mutum bai da imani idan aka yi wa'azi wa'azi ba zai amfane shi ba mazara su salama ya yi wa'azi wani kafiri ya ce ah wuta allah alkiyama za a yi kaza za a yi kaza kafirin sai ya taka da kafa sai ya je bisa bola sai ya ɗauko kashi da wani tsohon dabba da ya zo gaban annabi sai murje kashin kashin ya koma gari kashin ya zube sai ya ce to yanzu kashin nan Allah ka na iya tada wannan kashi ya dai koma gari haka Allah ka na iya tada shi maza Allah ce Allah na zai tada kashin ko kuma zai maka azaba kafirin ya ba da baya kaɗan sai ga tsawa ta zo fitarwa ɗan shi baki ɗaya kuma da cikin azaba to shi Allah yana nuna ayoyinsa ne ta koyaushe da za a gane shi ya ce amma ba mai wa'azantuwa sai wanda Allah ya ganar da shi ai Abu Jahali ba abun da manzo Allah bai nuna mishi ba duk ina abin da ake nuna ma bawa sabon manzon Allah su dubu ɗari ne da dubu ashirin sabon shi amma kowane mutum guda annabi ya nuna masa mu'ujiza daban wanda bai taɓa nuna ma kowa ba to su ma kashiran ba irin abubuwan da bai nuna musu ba sannan dukkan annabawan da aka aiko fa sai an aiko su da abubuwa da aka aiko annabi Musa abubuwa aka bashi daban kala daban daban wanda za ta yi na Musa kisa ayatin bayyanatin fasal bani Isra'ila Allah ce mun ba shi mujiza guda tara, guda tara zuwa wajen Fir'auna don ai a tsamo Fir'auna daga halaka. A cikin mujizojin nan fa arsalna alaihim tufana wal jarrada wal kumala wad dafadi wad dama'ati wal fasala fastakbaru wa kanu qaman mujrimin. Allah ya ce dukkan mujizojin nan Fir'auna annabi Musa ya nuna masa wannan ya ki imani a nuna masa wannan ya ki imani a nuna masa wannan ya ki imani daga ƙarshe Allah ya ce fastakbaru suka yi girman kai wa kanu qaman mujrimin suka zo mutane masu kangarewa to wa mako na mu'azzibina ke na tana wasan rasula to shine Allah yake gaya muna ko da ya nuna ayar sai ya ga dama za ka yi imani sai ya ga dama kafuran maka ba abin da maza su bai nuna musu ba har da wannan wata wannan wata da kake gani annabi ya kira wata har ya ko kasa kowa na kallo iya kan mu'jiza kenan sanar duk abin da suke so ba wanda bai nuna musu ba sahabi ne ba kafiya musulunta yana makka raƙumin shi ya ɓace yan nemi raƙumin nan ya rasa sai ce duk wanda ya ga raƙumin nan na ba shi dinari miliyan kaza sai gari ya ɗauka gari ya ɗauka kamar yanzu rago sarki ya bace sai sarki ya ce duk wanda ya ga ragona na bashi dubu hamsin har sai sangar ya waye matasa cikin daji za a kare wani yawon ne ba ko to dubu hamsin wasa na yanzu kaga kowa sai shiga neman ragon sarki to shi sai shi wannan bawan Allah sai ce duk wanda ya ga raƙumin nan na bashi dirhami miliyan kaza sai mutane maka suka fara neman raƙumi kowa na neman raƙumi ba wanda ya gani sai wani ya ce masa kai ka daina wahala akwai wani mutum yana madina yana magana da Allah kuma sunan shi annabi ka je wajen shi zai gaya ma inda raƙumin nan yake to shi da ke neman raƙumi da kuɗi mai yawa an ce ya je madina ai kaga sauki ya samu sai ce in na je wajen shi zai faɗa min da raƙumi na yake aka ce kwarai kuwa sai shirya ya kwana ya tashi ya kwana ya tashi sai ya zo madina da ya zo madina sai yana tambaya sai aka nuna masa ainihi inda zai je iske manzo Allah ko manzo sallama yana nan masallacin nan nashi nan ne gidan ai masallacin da yake ba kowa san wurin ba inda mimbarin nan nashi yake aje ga kabarin shi ga mimbarin ba su da nisa kabarin nan nashi ɗakin sai da Aisha kenan ɗakin da ke gehen na Hafsa ne ɗakin da ke gehe na Zainab ne, ɗakin da ke gehe na Umu Sauda ne, ɗakin da ke gehe na Maimuna ne, ɗakunan na kewaye da wuri kuma suna kusa da masallaci lokacin masallacin ɗan ƙarami ne. To yana zaune wajen masallaci tare da sahabbai sai ga wannan bawan Allah da raƙumin shi ya ɓace. Da ya zo ya iske su da zaune sai ce a ku Muhammadu, shin cikin ku akwai Muhammadu? Aka ce, aka shin, ka san ba a iya kiran sunan shi haka nan. amma da jin wannan magana kai kasan ba kauye ne ya fito daga kauye ne sai sahabai suka ce na'am yana cikin mu ina yake sai aka ce ga nan da yazo sai ce raƙumi na ne bace a makka na yi nema har na gaji kuma na sa kuɗi mai yawa na ce duk wanda ya ga raƙumin nan zan ba shi kuɗi mai yawa aka ce ba za a ga raƙumin nan ba sai na zo wajenka kai kana magana da Allah kai za ka iya ka gaya min da raƙumin yake to tun da kana magana da Allah ka gaya min ina raƙumin yake manzala salama yana murmushi manzala haka yayi masa balarabin na tsaye sai annabi yayi haka da hannu sai ce ko raƙumi ne can sai ce shine sai kalli annabi yace lalle kana magana da Allah raƙumin na makka a cikin daji annabi na madina amma annabi ya yaye masa labule haka ya ce shine can ya ce shine can sai ce lalle na yadda kana magana da Allah to amma abin da nake so tun har ka bari na ga raƙumin kaɗan jawo raƙumi ya zo kusa da madina ya baro dajin maka ya zo kusa da madina yana tsaye sai mazala ya haka da hannu kamar ya ja giya sai ga raƙumin can kusa sai sake ya kalli annabi ya ce na yadda kana magana da Allah babu shakka kana magana da Allah to amma abin da nake so yanzu ka jawo raƙumin ka danƙa ni giyan a hannuna ka sa ni giyan a hannuna sai maza Allah ya haka ya ce kawo hannu ko da mika hannu sai annabi ya danka mai yagiya gara kuma tsaye ga yagiya ra kuma hannunsa dalla magani bai ba in magani ne ko to nan mu'jiza ce ta annabta sai man sai yake ma annabi tunda ya riga ya bada kuɗi mai yawa a makka abun ya gagara sai yake ma annabi sallama me kake so in baka faɗa min duk ina abin da kake so sai mazala ce ni ban son komi abu guda nake so kace la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sai ce ai wannan shi ajiyayye ne maganan faɗin wannan kalma ai bai taso ai dole ma in faɗi wannan kalma ban jin shi mai zai maka annabi ce ni abun da nake so kenan to wannan sanadiyan wannan sai ya musulunta kuma sai ya koma yana musuluntar da mutane to wannan kaga aya guda wa yurikumu ayati yana nuna muna yana nuna muku ayoyinsa da yawa to wannan kaga ai sa'a mu'jiza guda ya gani gashi ya imani amma akwai wanda za a nuna mu'jizozi kala kala kala kala amma kuma wata annan ala qulubi ake natmin yaqaw wa fi adanihim waqara wa in yaraw kull ayatin la yu'minu biha hatta idza ja'uka yujadilunaka sai mu taushe zuciyan mu taushe kunnen ga ayoyin suna gani amma ba daman su yi imani me yasa ba za su yi imani ba haqqar kalmatul azabi ala al-kafirin wai wannan kalma na la amla anna jahannama min jannati wan nas ta rigaya don haka duk abun da za a nuna masa kuma har yanzu abun haka yake yanzu na in kai wa'azi kai wa'azi kai ka ji wani magana yana magana kamar yaji ya gani shi yaushe ya je gani yaushe ya gani in ka matsa sai a ce wai shi wai ka dami mu wai wa ya mutu ya taso ne kai kai har yau ka ga wanda ya mutu ya taso wani lokaci muna magana da wani bawan Allah sai ce wani mamaki kuke bani wai muke bashi mamaki wai in an gina kabari dan karami a tura mutum sai a ce wai zai tashi alkiyama ya zai ya tashi dan wannan ramin da aka tura shi to amma wai mu ke bashi mamaki ni ko bai san shi shi ke ban mamaki ba eh to har yau in Allah bai ga dama ba sai ya nuna mutum aya mu'ujiza ga abu hili kana kallo amma sai Allah ya hana imani shi yasa Allah yake kafa hujjoji na nuna muku abubuwa da yawa wa yurikum ayati wa nazala lakum minas sama'i rizqa na sauka muku da arziki daga sama yanzu nawa ke ruwan sama sai Allah idan bai ruwan ba sai a koma a taro kunshi a taro kunshi a taro kunshi in ya saukar da ruwan wa zai hito da cirin shi ke hidda cirin kuma iyakanka ka ɗiba ka kai daji ka gina rami ka turbuɗe ka dawo gida ƙwari sun canye a tsuntsaye sun canye wa ka ba fa ko oho kai dai ka dawo gida ka kwancin ka kai dai yana can daji a yi maka aiki kuma yi maka za a yi shi zai sa a fake abin shi Allah zai sa a fake wannan abin da ka zuba cikin ƙasa domin idan ba a fake ba ƙwarin za su kwashe sannan Allah ne zai zubo ruwan sama kuma shi zai kukkuga maka da cirin kuma shi zai sa abin ya rinka tafiya kai din nan da ka shuka masarar nan baka san lokacin da masarar nan ke girma ba baka san lokacin da yake tashi ba saboda haka komi Allah ke maka shi yasa ya ce wa ma yatazakkaru illa man yunib ba mai gane irin waɗannan abubuwa da muke faɗi shi Allah illa man yunib sai wanda muka yi ma baiwa mai dawowa zuwa ga Allah mai fahimta zuwa ga Allah shi ke gane irin wannan in ya gani sai ce Allahu akbar wallahi aikin Allah ne Allah ya gagara ai wannan ba mai iya wannan aiki sai Allah na'am
ودعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو أن عبدكم سلم الدين ولو كان الكافرون فاتقوا الله
bauta ma Allah a bauta ma Allah mukhlisina lahu din sannan ana mai tsarkakewa ga addini shi fa Allah fa hukuma ne sai Allah shi Allah fa ba a bauta masa da kaga dama ka bauta masa sai ya da shi yake so ya ce in za a yi bautar nan sai an tsarkake bautar nan an hidda shi daga cikin dauɗa ba ka yi don wani ba ba ka yi don a gani ba ba ka yi don a faɗi ba ba ka yi don a yabe ka ba a'a duk wannan kayi ne tsakaninka da Allah idan za ka yi abu saboda wani ya yabe ka ko wani ya faɗi shikenan sai a bakka sai ranar alkiyama idan an tada alkiyama sai a ce duk yan aljanna su je aljanna kowa ya wuce aljanna ‘yan wuta su je wuta kowa ya wuce wuta, to waɗanda ke aiki don wasu suna nan wurin hisabi. Kowa ya wuce, kai, ku bai kuke nan, to wallahi mu har yanzu ba kai mu aljanna ba, to mala'iku ku kai su aljanna, sai suna tafiya suna jin daɗi kamar za su shiga aljanna, sai sun zo bakin kofar aljanna sai wani ƙaho ya fito dogo zai tokare kofar aljanna. In za a shiga sai ƙaho ya hana, in sun dawo ma sun lalaba babu komi. in sun zo za su fita kaso ya ciro ya hana shiga aljanna a yi a yi shiga aljanna ya gagara sai Allah ya ce to shikenan tun da aljanna ta gagara malaiku ku kai su wuta sai a gargado su sai a kai su wuta ubangiji me kuka yi to waɗannan da kuka yi bautar saboda su ku je su saka muku ba ku yi don ni ba saboda haka yake ce wa abdullah mukhlisin lahu duk wanda zai bauta ma Allah ya tsarkake ba wai bauta ba duk abun da zaka yi kai don Allah kada kai don wani waɗannan ba abin da zai iya maka abu shidda mutum bai iya maka su ko waye shi ko da zai maka sai dai roƙi Allah ya yi maka su shida ne na ɗaya ba mai iya raya ka sai Allah ba mai iya kashe ka sai Allah ba mai iya sa maka ciwo sai Allah ba mai iya baka lafiya sai Allah ba mai iya azurta ka sai Allah ba mai iya talauta ka sai Allah wayannan Allah ke maka da zarar kuma ka fahimci haka ka zauna lafiya da kowa to ba za ka samu hijabi ba shi ne sufa yake kira hijabi wai wani mutum ya zan maka dodo kana gani in ba da shi ba ba ka yi me yasa ba ka yi ran da babu shi ba ai na sha gani mace ta aihu yanzu yanzu nan ta aihu kuma ta mutu ko ba ta yi ba eh kuma dan ya girma ashe ba ita ke rayawa ba kenan inda ita ke rayawa ya kamata dan ma ya mutu amma kuma da yake Allah ke rayawa sai Allah ya raya din sai dan ya girma karshen ta ma amfana da shi to saboda ka duk abun da zaka yi kada ka yi don wani ya gani musamman bauta ka yi shi don Allah kawai in ka yi shi don Allah Allah na tare da kai idan Allah ya kafa ka in Allah ya gina ka in duk duniya ta tafi tana neman ta ture ka ba ta iyawa shi Allah shi zai gadin ka to tun haka ne to kai aikin ka don Allah kawai ka daina tafiya kana waiwaye a cikin ibada ba a yi wallahi ka subhanallah nan ga su suruki na can ga su wane sallan gama dole a yi mai kyau sai ka tsaya kai sallan ka mai kyau idan ka koma inda kowa bai nan to yanzu Allah akbar sami Allah liman da assalamu alaikum Allah akbar ya to wancan don suwa kai wannan don wa kai kenan ba wanda kai don Allah idan azumi ne kake yi to bari kai azumi kowa na gani kilan ka koma daji ko ka shige daki ko ka je wurin wanka sai a raba ruwan biyu a shanye rabin bokiti a watsa rabin bokiti a hito mutum nan ke irin wannan so da yawa ake irin wannan wurin wanka sai a cika ciki kuma ya dawo ya hito ya tushe ɗa kamar wanda ya je wani aiki wai shi ya gaji kuma ba gajiya bane cikin shi ne cika shi yasa ya gaza shi ne duk ana irin wa'annan abubuwa to bautan Allah Allah ake yi wa in dai har zan yi azumi ba don Allah ba in ɓoye in sha ruwa to duk duniya ba wanda ya hana ba wanda ya hana ni sha ruwan nan fili tuna ba abin da mutum zai yi tuna ba don kai nike yi ba don kai nike zan wahala don kai ne to shi sa Allah yake cewa fada'ullaha mukhlisina lahu din ku bauta ma Allah kuna masu tsarkakewa walau kariyal kafirun ko da kafirai sun ki ku sun ki abin ku dai ku bauta ma Allah kuma haka magana take ka tafi akan bauta ko da duk gidanku an kika ka tafi akan Allah ko da duk ƴan uwanka sun kika ka tafi akan Allah ko da duk abokanka sun dare maka kada ka waiwayi kowa sai dai ka tafi Allah nan zai taimake ka na'am
رفيع الدرجات ذو العرش يلت روح نمره على من يشاء من عباده لينذر يوم السلام
wata yarinya ce budurwa ce bata yi aure ba a zamanin manzara sallama amma ita ta yi imani da annabi amma iyayenta yahudawa ne su ba su yi imani ba sai ana ba ta labarin annabi sallama sai aka ce mata babu wanda zai zan mumini sai wanda ya fi son annabi akan iyayensa sai su ce a to abu mai sauki ni ka ai na fi son shi akan iyayena to abun ka gamma ce sai ta je ta sami mamanta ta ce mama annabin nan namu da na yi imani da shi na fi son shi a kai ni din kin fi son shi a kai na ta ce kwarai to bari in baban ki ya dawo ki gaya mishi kina iya gaya mishi ta ce to zan gaya masa sai uban ya dawo to ga baban ki nan je ki gaya masa ce baba annabi nan nawo to na fi son shi a kanka kin fi so annabi a kai na ce ta ce kwarai to ashe tana biyan ne maza sun ji labari ke yanzu kin fi son annabi na akan iyayen ki tace wallahi na fi son shi akan kowa gidan nan na fi son shi akan komai suka ce to lalle al'amarin ki ya fara girma sai suka fita wajen gari sai suka tara guma guma gumai na itace sai suka hasa wuta sai suka zo suka kira ta tun da yannan tare suna tafiya da ita suna fira har suka zo gindin wutar sai suka ce maganar ki na ɗazu ko maganar ki na jiya kin ce kin fi son annabin nan akan kowa ta ce kwarai to idan da gaske ne kina son annabin nan fiye da kowa shiga wutar nan don annabin nan sai ta shiga cikin wuta sai ta zauna sai wuta ta shi babba sai rufe ta tana zaune ciki to yanzu kan da wutar da ta zauna sai wutar ya kama cin ƙasa sai wutar ya biyo su da gudu mai wutar ya maido su cikin madina a guje wuta na zuwa ba da gudu suka sheko gari suna kuwa subhanallah wutan daji wutan daji to sai aka ga wutan yana kokari ya girma to abun da ake koyo har aka bayyana shi aka yi maza maza aka je aka sami manzala ya rasulullahi wallahi ga wuta can a daji fa amma wutan ya girma wutan ma ya kusa shigo gari an zo a gaya maka an ce wutan daji ne sai ce a'a ba wutan daji ba wuta ne aka hasa wai a sa masoyiya ta ciki a sa masoyiya ta ciki ni kuma mutum mai sona bai shiga wuta haramu alaihi naru kalbu a habbabu duk zuciyar da ke so mazala bai shiga wuta mazala sai suna ce aliyu je ka ce wutan ta mutu da na ali ya zo da su su ma kowa duk gari ai tarko tarko hankali ya tashi aliyu zai ce wuta ki mutu sai wutar ta mutu zama guda to ita tana ina ko da aka zo sai aka iske ta zaune bisa garwashi tana cin apple wannan apple din nan gashi ɗan ya sharkaf tana ci tana dariya jikin tana walƙiya tana kamshi ke in ba cikin wuta ki yarda ce ina aka yi wuta ai ita bata ma ga wuta ba wai ana nan cikin wuta take ta ce wallahi bata ga wuta ba ita dai ta ga ana kawo mata abincin aljanna kala kala tana ci wa budullah mukhlisina lahu din ta so annabi ta so Allah da gaskiya kuma ta ga ma iyayen ta da gaskiya take so Allah din ba da ƙarya ba da munafinci ba to duk in za ka bauta ma Allah ka bauta masa da gaskiya kada ka yi don wani mai shi nan bai iya maka komi ya salam bai iya baka gidansu akwai talaka kowaye shi kowaye shi eh hatta shugaban ƙasar nan da zaka je yan washi duk suna can suna kiyo talauci ma ishe su to kaga da yana da iko duk da azurta su bai iyawa Allah kada ki azurta kowa da kowa don haka duk abun da zaka yi kai don Allah ko a fili ne ko a ɓoye ne ko a bayyane ne ko a sirce ne ka yi don Allah kawai Allah nan yana ganin ka kuma shi zai saka maka shi kadai ke iya taka maka girki ba dan adam ba man khafa Allah hawafa kullu shay'in haka manzo Allah yake annabi ya ce duk wanda ya ji tsoron Allah komai ma zai ji tsoron shi idan ko baka tsoron Allah sai ka kama tsoron kowa na'am daga lokaci yayi
wannan mai taɓa na fito da cewa assalamu alaikum malam yana hukuncin matan da ke rike rigar mijinta ta ce a sake ta in ya san ya haifu da uwarsa da ubansa kamar suka samu matsala sai ta rike rigar mijin sai ta ce lallata sake ta in ya san ya haifu ga uwa da uba
eh ita ta gadi uwarta ne shi kuma ya kamata ya gadi uban shi ita haka su mata akasarin su uwa suke gado irin ɗabi'unsu kenan shi kuma zai gadi uban shi da haƙuri in ta rike rigan ta ce sake ta sai ce wallahi shi bai iya sakin ta sakan ya ce wallahi ni ban iyawa wallahi ni ina son ki ba zan iya sakin ki ba eh sai da ke kin gaji ki sake ni saki rigan ki eh to ita za ta sake ni don ta saki rigan ko ba ta sake shi kenan ba ya ta saki rigan ko amma shi bai iya sakin ta ko ai bai biye mata don ba hankalin guda ba ba wayon guda ba ba al'adun guda ba muna da wani babban malami ana kiransa shi Abubakar Cota idan ka zo ka ce masa matana ta dame ni kaza kaza sai ce kai hakuri gidansu ma ba a iyawa ne aka baka da ana iyawa gidansu da an aje ta sun gaji ne suka baka kai ma ka je kai ta hakuri kuma haka abin yake mace haƙuri ake da ita mafi yawa irin hankalin da Allah ya musu kenan annabi sallallahu ya ce karkace suke idan ka nemi ka miƙe su sai abin ya kare kai iya kokarin ka zaka sa ta hanya ne ita ko wurin ta kai ne ta fice makiyinta to abin da suke cewa duk kasar mata da makiyi kaman ka kuma wai kai na mijinta to me kawo zama da makiyi cikin ɗaki kai fa ka ganta ba ita ta ganka ba kai ka auro ta ba ita ta auro ka ba kai ka biya sadaki kai kai komai kai ka bata masauki amma ta bushe iska zai ta ce kai ne gagaru mai makiyinta ni wallahi dalla na san kadara ne dama baka so na to ai kadara ma sai aka yi ki dama saboda ka shi in ta ci kwalansa ya yi haƙuri ya lallashe ta wata rana wani abu ya faru a kayama wani mutum ne na san shi sosai ya yi fada da matar shi kuma na san matar sai matar ta mare shi da ta mare shi sai aka ɗauki magana aka kai fadar sarki sarki ya rasu sarki ya rasu da aka yi magana fadar sarki menene wallahi rake ne mari na ta yi sai fadawa kowa duka kama dariya ashe shi ma sarki jiya an mare shi ashe shi ma an ci kwanan shi cikin gida kai mai irin haka ne to gari ya waye sai ga wannan ya kawo nashi matsala lafiya wallahi ranka da mari na ta yi sai ce to kai hakuri mana gare ka aka fara ai ba gare ka aka fara ba ka je kai ta hakuri ai kowa ma hakuri yake eh bai zama a ƙarshe tunda ba gare ka aka fara ba ka ga dai ba da mu a ce kai mai martaba ma fa ai mai ba a magana ko sai dai a ce gyara zaki gyara kinki zaki gyara zaki sai aka ce yayi hakuri to har kullun irin haka ya faru ga mace haƙuri ake yi in ka biya musu kullum sai ka sake su kullum ita wurin ta baka iya bane kullum mace yana da wahala ka samu mace ɗari masu gode wa mazansu su kullum namijin bai kyauta bane bai na kwarai bane abin nan ta bi ka habba malam namiji sai gidan wane mijin su wance a shi ne namiji kai ta wani tare da nata kuma su wancan nan bai kai natan komi ba ba saboda ka miji ya yi haƙuri kada ya sake ya dai lallaba ita ta sake shi.
Alhamdulillah Allah saka ba kai. tafi na gaba na cewa malam menene hukuncin matan da mijin mijin matan da mijinsa mijinta ya sake ta sake daya amma ta rantsa ta ce sake uku ne kamar a gidansu kenan
shi saki guda ya mata eh na ita ta rance ta ce saki uku ne kenan ita ta gama son shi ba ta da bukatar shi ba ta son shi ne kuma ita maraba take nema da shi to idan abin ya zama matsala shi ma ya yi hakuri kawai ya batta a saki ɗaya ba sai ya ƙara ba yanzu ya rabu da ita ai saki ɗaya yana har yana nisan ta mace saki biyu yana nisan ta mace ba wai lallai sai saki uku ba idan ka saki mace saki ɗaya ta yi jini uku a gidansu shikenan ta tashi daga matarka tana iya auren kowa in ta yi al'ada su uku a gidansu idan ko ba mai al'ada bane ta tsufa ta wuce al'ada ko yarinya ne da bata fara al'ada ba in sai wata uku a gidansu shikenan tana iya auren kowa in ma saki biyu ne ta yi wata uku a gidansu tana iya auren kowa domin ko kai ne zaka maido ta sai an sake daura aure sai an sake daura aure saboda haka tunda shi yayi saki guda ne ita ta yi tsaye akan uku ne ita ne ba ta son shi to tunda ba ta son shi ko yayi hakuri ya batta a gudan ta dauka uku din su rabu yana yi wa Allah bashi wanda ya fita alkhairi
Allah saka da kai wani ma tambaya kuma cewa menene hukuncin mace wanda ke yawan zagin iyaye kuma iyayensa kuma yana aibanta su iyayenta ko iyayen miji iyayen mijin ne
ta zagi iyayen miji to ba ta tarbiyya daga gidansu annabi sallallahu alaihi cewa la'ana Allahu rajulan sabba abuwai Allah ya la'ani mutumin da ya zagi iyayensa sai sabai suka ce ya rasulullah ya mutum zai zagi iyayen sai ce na wani zaka zaga ya zagi naka to me kai ta zagi iyayen miji ai iyayenta ne in ta gama da mai hushi shi ma sai zagi nata an yi banna kenan in ta gama da wani ma mai hushi shi bugunta ma zai yi an yi banna duk diyar kwarai takan ɗauko tarbiyyar kwarai daga gida shi yasa anan su zai ke cewa in za ku yi aure ku auri mace saboda abu hudu ku auri mace hudu in ji manzon Allah masu abubuwa guda hudu su annabi ya ce aura ya ce na ɗaya ka auri zunastin ka auri mace saboda dangantakar gidansu ‘yan gidansu wane ne ana aure saboda nasaba manzana sula ya ce kana iya ka auri mace saboda kuɗinta ai mata nan ne arziki ne to barin aure ta arziki ne yana yiwuwa nima in sarrafa shi a cikin sha'anin addini kaga ana aurenta saboda arzikinta manzana sula ya ce ka auri mace saboda kyawunta kyakkyawan mace ne kowa na son ta kana iya auren ta kai ma abin alfahari ne gare ka na hudu annabi ya ce ka auri mai addini ya ce na umarne ka da mai addini duk abubuwan na Allah zai tattara karkashin ta saboda su hudu ne Allah ya aura ka auri mai addini ita annabi ya faɗi duk da ke da addini gidansu abin da yasa aka ce ka auri mai nasaba ana ganin suna da tarbiyya gidansu don duk babban gida ana sa hasashen za a samu tarbiyya a gidan kuma ana gani ai ƴan gidan wane ne tana da mukami irin maganar na yi kwanaki sai da hamsa ta gaya ma aisha ta ce ke iya abubakar ni iya umar to mine ne kaga tana mukami tana magana akan mukamin ta kenan to amma annabi ya ce dukkan su ka auri mai addini idan ka auri mai addini Allah zai tattaro maka duk wa'annan to duk masu da kaga tana zagin iyayen miji bata gadi addini gidansu ba bata gadi tarbiyya gidansu ba bata gadi mutunci ba kuma abin da ta gada wurin mamanta kenan don ita mace in za ta zo gidan miji mafi yawa da ɗabi'ar uwa take zuwa abinda ta ga uwar na yi ma babanta to shi ma za ta zo ta yi ma mijinta saboda haka mata ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah annabi ya ce kun fi yawa a wuta ba a so ku shiga wuta kuma kun fi yawa ku ji tsoron Allah kuma ba komai bane irin ɗabi'an maza ne shi ke kai ku wuta mace ba abin da ke kai ta wuta sai haƙƙin namiji mafi yawan su duk suna bin Allah kuma bin Allah ma na da rauni amma duk da haka Allah ya yi haƙuri mace ne fa tana sallah fa amma ɗanta zai yi hitsari sai ga tana ma mai wayo wai a miƙo mata buta in an ba ta buta sai ta ɗan bubuga ta ɗan bubuga ruwa wurin jariri shi garan ta shigaba da sallah kai kaga sallah wurin nan to kaga amma kuma haka din ake takuri da abin in sallah ne ya rage in azumin ne ya rage in hajji ne ya rage shi yasa aka ce ku bi mazan ku aljannan ku na karkashin kafan mazan ku amma kuma sai bin mazan ya zama matsala hakina zagin iyayen namiji ai ba da kyau wannan ki bari kada ya zagi naki
alhamdulillah Allah saka da kai kuma daga mana cewa ne ke da makwabci mai arziki a unguwa amma in zai taimako zai taimaki masu arzikin uwansa mu talakawa bai taimakon mu ba zai ba mu komai sai dai masu arzikin yake yake ba wai wannan haka din yayi a ina ruwansu da shi su roƙi Allah ya ba su wannan marowaci ne ba mai arziki ba ya ce suke da gungumammen marowaci a unguwansu wanda baya ƙaunar Allah da annabi in ya ɗari dukiyar shi sai ba masu dukiya ƴan uwansa ba don Allah yake ba su ba yana ba su ne don su ma su ba shi in don Allah zai yi talakawa zai ba inna masarakatu lil fuqara wal masakin Allah ya ce sadaka a ba talakawa da da miskinai amma ka ɗauka ka ba wancan ai ajiya ne kai ran da shi ma harka ta shi ma a kawo masa to kai ko baka da kokobo in ya baka ya baka don Allah eh ya baka don Allah kenan dama kuma aikin ba na Allah ba da su ya kuri
alhamdulillah tambaya na gaba yana cewa malam ina iya bin mai ranka sallan azhar ne kuma ana jina sallan la'asar
ah shi yana azhar kai ana bin ka la'asar to da azhar da la'asar ai ba ma niyyar su guda ba ma hanyar su guda ba eh ba su kan hanya guda sadaka ba zai bi sallah ba sai dai ya yi nashi na asar shi kuma wanke ya nashi azafar
na Allah saka alkhairi daga za mu tsaya na son wasu wani tambayoyin zuwa gobe ko wani so duka wani
Bara gani.
jama'a muna ta baranta barma na sallah da zikiri
ita ce cewa lallai ai mata kuma shi miji ya ce sakin da ya uku ba kuma ta samu shi ne kwarar da gaske na cewa saki uku ne an tabbatar haka shi mijin da ya kaje wurin ah, bayani sai ya ce saki ɗaya yi ma ya san saki uku ya yi to ai da magana miji ake aiki na da magana miji za a aiki don shi ya sakin kuma ya ce guda ya yi to da magana shi za a yi in uku ne ya yi guda shi da Allah amma magana mijin za a ɗauka saura ki da makiyan shi ne kaga ko biyu ne ko guda ne suna ce gaskiya uku ne wani ma yana son ta sai ce wallahi gaban shi aka yi uku ne alhamdulillah tambaya na ƙarshe a wata ta tambaya amma ba ba rubuce ba ta ce ita ce ma irin ma- mai nima yana neman ta to sai iya kuma suka ce lalle sai ya aure ta ita kuma shi kuma mashayi ne ita kuma ba ta tare mashayin jiya wai wani irin shawar bana zai bata shawarar da zan ba ta fahimta ba tun iyayenta kawai ta roƙi ta roƙi Allah ya ba ta na kwarai ya za ta aure mashayin giya kuwa ina za ta aure mashayin giya in kaga haka yana dan canji a hannun shi kenan iyayen na so su sa ta cikin wahala sai ya ji ya sha giya sha biyu dare zai ta rubuta sha giya ya gidan ku ya yi kana ta yaji to ka ji magana ana rama kila ko uban abokin shi ne tare suke shan giya shi yasa ke kware ba ta diyar amma ya za a ɗauki yarinya a ba mashayin giya wanda bai sa abin da yake ba kullum sakinta zai kai sannan kuma ya ga dama ya shawo ya zo duk ya ta bugunta duk yana iya kafancewa da baya a koma ana cewa wallahi ba a san mashayi bane da ba a bashi ba a an sani sana kuskura gwada
kuma da ƙarshe shi ne shi ne cewa wai a azumin sarkawa wanda suke kamun kifi suna nasa cikin ruwa wai azumin na nan kwarai akwai gyara
idan ru- idan ruwan bai shiga a kunne bai shiga ta hanci bai shiga ta ko ina to azumin nan nan amma idan ruwan zai shiga ta kunne shige cikin ciki azumi zai lalace don alkurana ce alam takun abdullahi wasi atan fa tuhajiru fiha ba kasan Allah na da yalwa ba in nan ya kiya a shiga nan kamun kifin mana sai a bar shi tunda suna yi da daddare sai a yi da daddare ko kuma ai ba dole bane sa nutse cikin ruwan amma in dai za a nutse cikin ruwan fa ruwa ya shiga ta hanci ko ruwa ya shiga ta kunne ko ruwa ya shiga ta idanu to zai bata azumi sallan da za a yi yau بسم kenan الله الرحمن الرحيم فمن صلى ليلة العاشرة wanda ya sallah dare yau من شهر رمضان a cikin watan ramadana أربع ركعات raka'a hudu ne يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة kowane raka'a daya za a karanta fatiha وآية الكرسي مرة da ayatul kursiyu kafa daya annahu la ilaha illa huwa kina hayyul qayyum shine ayatul kursiyu إنا أنزلناه مرة da inna anzalna fi lailatul qadri kafa daya وقل هو الله أحد ثلاث عشر مرات sai karanta qul huwallahu guda goma sha uku
لا يقوم من مقامه yana zuwa raka'a nawa
ركعة أخرى raka'a hudu sallama biyu fatiha daya ayatul kursiyu daya inna anzalnahu kafa uku daya inna anzalna kafa daya qul huwallahu kafa goma sha uku na'am لا يقوم in من baka iya ayatul kursiyu ba baka iya ina zama baka karanta kul wallahu duka kenan kul wallahu goma sha biyar kenan kowane raka'a eh la yaqumu min maqami ba zai tashi daga nan inda ya sallah ba hatta yunadi al-munadi har sai Allah ya sa mala'ika ya kira shi ya abdi ya kai bawa na qad ghafartu laka dhanbaka na yahi maka dukkan laifinka ma taqaddama wa ma ta'akhkhara abinda ka aikata da ma wanda zaka aikata da baya wa kataba Allahu lahu thawaba sab'ina siddiqan Allah zai baka lada na siddiqi saba'in irin su sai na abubakar abubakar za a baka lada mutum saba'in wa sab'ina shahidan za a baka lada irin na shahidai irin sai na umar guda saba'in
thumma yaqaru ya latifu mi'a in ka gama ka karanta ya ladifu ya ladifu stop bonus din yayi yawa an gafarta ma laifin da kai da ma wanda zaka yi ka san inna fadla bi yadi la yuti man sha falala na Allah ne kawai wannan shine falala raka'a hudu kai kokari kowa ya yi shi raka'a hudu sallama biyu fatiha daya ayatul kursi daya Allahu la ilaha illa huwa hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm kafa daya sai inna anzalna kafa daya idan baka iya Allahu la ila illa huwa ba in ka karanta Fatiha ka yi qul huwallahu ka karanta inna anzalnahu shi ma inna anzalna din in baka iya shi ba ka karanta qul huwallahu sanan kuma za ka yi qul huwallahu guda goma sha uku kaga qul huwallahu ya zama sha biyar kenan raka'a hudu sha biyar biyar ya zama guda sittin kenan in ka gama sai ka yi ya ladifu ya ladifu ya ladifu in ka mance ka kira ya rahamanu ko ya rahimu ko duk sunan Allah ka kira ya yi kafa ɗari cikin tasbih guda to kana tashi sunan ka gafartacce kawai duk wanda ya ganka ya ce sanu dan aljanna ga wanda ka gafarta mu jiya da daddare sai dai da sai kuma ka je ka dabka don mutum wahala gare shi an rabu da mutum don ka gana gani mutum wai ya wuni da azumi ya wuni da azumi amma wani da ya fara bude baki wani gidan giya zaka iske can zai bude baki to mi aka yi mi aka yi wanda ya wuni da azumi Yama ku yi haƙuri mun ce a karatunmu za mu yi bayanin waya, ba mu kai cikin ayoyin ba ne, in mun kai za mu yi bayanin handset idan aka yi shi da ayoyin alƙur'ani da notutukan da yake ɗauke da su kowane noti na ɗauke da aya kamar da na muku bayani. Sannan kowane guda in babu notin wai ba za ta yi aiki ba, ba za ta tafi ba, saboda ayan nan da ke cikin sarrai nan. Duk abin da ka gani cikin duniya kuma haka yake tafiya da ayoyin alƙur'ani, babu a guda da bai ɗauke da ayoyin alƙur'ani. to zaka insha Allah idan karatun ya kai za mu yi bayani in Allah ya da sanan ina gani in Allah ya da daga gobe ku yi haƙuri za mu fara tarihi yaƙi ya kamata mu ba da labaran yaƙukan da manzon Allah ya yi sallallahu alaihi wasallam da yaƙukan da sahabbai suka yi a ciki mu ma za mu ƙara samun kuzari da jarunta sanan idan ba mu mance ba bara ne ko bariya muna da alƙawalin yaƙin almadalla ɗan gida rasul gaul akwai yaƙi na da muka ce za mu yi tarihi wani na ce muku kanshi ya yi girman tire kafiri ne amma kafirin in kaga kanshi kaɗai ana zama bisa kan saboda girman kan ɗin kafiri ce Allah zama da kasar mu lafiya Allah zama da sannan muna so kowa ne ka saurare mu gidan rediyo koro karfe goma na safe na ma muna tafsiri kowa ya kokari ya kamo ya jirin bayan da muke yi Allah ba mu lafiya da zama lafiya Allah gafarta mu Allah gafarta mu iyamu da kakanninmu Allah gafarta mu malaman mu da malaman malaman mu Allah gafarta mu shehunan mu da shehunan shehunan mu Allah ya kare mu daga dukkan bala'i Allah ya raba mu da musiba kowane iri Allah ya kare mu daga tsautsayi na hasara Allah ya raba mu da mugun ji da mugun gani Allah ya kare mu da mugunyan kadara Allah ya kama muna Allah ya dafa muna Allah ya iya muna Allah shi muna da kansa Allah ya raba mu da babu Allah ka raba mu da talauci Allah ka yaya mu da talauci alfarma manzon Allah Allah ka wadata mu kai muna arziki mai yawa Allah ka ni'imta mu Allah ka taimake mu Allah ka rufa mu asiri duniya da lahira Allah ka yi mana dukkan kurakuran mu alfarma manzo Allah muna mai martaba sarkin bargo addu'a sanatu halu dan turo bari yayi Allah ji kansa Allah ya rahamshe shi Allah ya sa ya huta Allah ya sa ya huta Allah ba shi gida aljanna Allah ba shi gida aljanna Allah ya fi masa duk laifin da ya masa Allah mu roƙe ka alfarma manzo Allah Allah ka yi masa afuwa Allah ka nawar makwancin sa alfarman manzo Allah sannan ina addu'a ga dukkan wanda ke tare da mu nan Allah biya bukatun kowa ba sai na kira sunan kowa ba Allah ya san kowa Allah biya bukatun mu kanana da manya Allah taimake mu da taimakon sa alfarman manzo Allah masu kawo muna tabarma tun kafin su kawo Allah ya saka musu da alheri masu kawo buta tun kafin su kawo Allah ya saka musu da alheri wanda ma suka bada na bara har yau muna addu'a Allah biya bukatun su alfarman manzo Allah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أقولك والخاتم لما سبق ناصر الله كلاه والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين إن شاء الله gobe za mu fara tarihi yaki da ikon Allah